حق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العزيز ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأس سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وسط الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني على سميع السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قلوب الأقدائي فريد داري على الإطلاق حاتم الأتميني أبو إسحاق على جبران ياس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملازي وأديبي لله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد ورضي الله تعالى عن كل ما يتعلق بأزيال أهل الله من يوم أهلكت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدري لنا بهذا المهدري والتأتي فيه بنظرة تأتي لنا بزفري اللهم لديف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله والعبد لله وما بكم من نعمة فمن الله yau muna zama na ɗari biyu da da hamsin tara. mun yi muhallin ƙurbul musafati da ƙurbun nasfi ƙurbun nasfi in an ce ƙurbun nasfi wasjudu waƙtari wato inna mai yi rabi ƙurbin nasbi ba ƙurbin musafati ba na nisa to abinda yake faruwa wal abdu wudi'a fi awwal nash'atihi shi bawa an ajiye shi fi awwal nash'atihi tun daga farkon samuwarsa la yahudu fi wujudil kauni baya kutsawa cikin samuwa na kaunu kaifa ma ta kallaba ko ta yaya juya wa kaifa ta harraka ko ta yaya motsa ausa kana ko ya zauna ko fi gaibatin anin layi ta'ala Allah ne kawai san inda yake Allah ne ya san yanda yake wa haza huwa albudu anillahi wannan shi ake kira bu'udu anillahi la bu'udu musafati ba ba nisantan an rabu ba fa innaha mustahilatun yakuru ga Allah fa idza arabta hadha idan ka san wannan wata haqqaqtahu ka haƙiƙantar da shi fal abdu idza dakhala al hadratil ilahiyya idan bawa ya shiga hadarin Ubangiji, laye da kuluwa ya yi labinis ba ta yi ha. Laye da kuluwa ba zai shige ta ba yi labinis ba ta ha, sai da nasabata wato nasba na ƙurbu. Wahiya, ita nasba na ƙurbu, muhiƙul gairi wal gairiya ce. tana shafe gairi tana shafe gairiya ce tana shafe duniya ta shafe lahira min kalbihi daga zuciyarsa fayina izin daga wannan lokacin yunasibuha zai zai nasarce ta wai da hula ya shige ta faiza da khalaha idan ya shige ta kana maqamuhu fiha mukaminsa a ciki munasabatu man kashafa lahu min sifatin lahi munasaba ne da wanda aka masa yanki shafi daga siffar Allah wasma'i da sunayensa faiza ada adabaha idan ya ba da ladabinta wa za'ifiha ya ba da aikin da ya cancance ta wa haƙaƙiha ya tabbatar da haƙiƙanta na sabala maƙamu sai munasaban maƙamin allazi fauqaha wanda yake sama da wannan sai zamo kana muhuta jaban anhu ya zamo hijabi ne a gare shi haka fayar ƙa'ilai wai da kulau sai hau gare shi fai da kula fai ta jallalahu sai ta jalli gare shi minas sifati daga siffofi wal asma'i da suna ƙadara ma ya kuna maƙamu gwargwadon yadda maƙamin da ya kasance kan nukuda tibil bahari kamar nukuda ne a cikin kogi wasifatu da siffan wal asma'u da sunayen alati in ka shafat lahu wanda yana ka yaye lahu gare shi bin munasabat bin munasabatihi laha da munasabarsa gare shi shi ma abin da zai baka kenan to fa iza adal wazifatu maqamuhu idan ya bawa wazifan aikin ya bada ladabin aikinsa wa adabu da ladabinsa lima fi min sifati abin da ke cikin daga sifa wal asma'i da sunaye na saba maqamus salis sai munasaban makami na uku warta ƙahu ya hau wata jallalahu ya yi tajalli mina sifati wal asma'i cikin sifa da sunaye fiya ciki ma ya kunu ma'ahu makamu sani abinda zai kasance na makami na biyu ka nukudu fil bahari shi ma kamar nukuda ne a cikin kogi faiza da wa zaifin makamin salisi idan ya ba da makami na uku wa adabuhu da ladabinsa bima fihi min sifati wal asma'i da abin da ke cikin na daga sifa da sunaye na saba al maqamu rabi sai dace da makami na hudu fartaqahu sai hau binisbati da wannan nisban wata jallalahu sai ya samu tajalli min sifati wal asma'i wal mawahib wal fuyudat wa tajalliyat ma yakunu ma'ahu abin da zai samu a wannan makami na uku binisbatin a nisbasa kan nukuda fil bari kama digon ruwa ne a cikin kogi suma iza adda wa za'iful maqami rabi' idan ya ba da aiki na makami na uku na hudu wastafa adabu ya cika ladabinsa nasaba makamun hamisi ya yi munasaba da makami na biyar bima fihi min sifati da abin da ke cikin daga siffofi wal asma'i da sunaye faiza nasabahu idan ya yi munasaba da shi
irtaƙa ilai sai hau wata jallalahu sai ta jallifi ma ya kunu makamun radi amma da ya tsaya makami na hudu binisbati laihi kan nukuda tafi bari kamar nukuda ne cikin kogi wa haka za abadan sarmadan haka abin zai dinga tafiya abadan sarmadan kullum martaka makaman duk lokacin da mutum ya hau wani makami wawan fadi wa za'ifihi ya cika adadinsa ya cika aikinsa na sabon makamin lazi fauqahu to zai nemi kuma makamin da ke gabansa misali musulunci imani ihsani to a cikin musulunci imani ihsani in ka auna za ka ga martaba guda tara ne duk wani a musulunci kana cikin musulunci zai baka mataki guda uku in ka cika ɗaya za ka koma na biyu in ka cika na biyu za ka koma na uku to a lokacin musulunci ya cika cikin mataki ɗaya kenan sannan sai ka koma mataki na hudu mataki na hudu shine ɗaya daga cikin matakin imani a imani shi ma yana da guda ɗaya biyu uku shi ma in ka haɗa ya zama guda shida kenan sai ka koma makamul ihsani shi ma mataki ɗaya biyu uku in ka gama to wainan halarorin guda tara to su kuma za su sake cillaka su ɗora ka a wani kujerar haka kowane abu yake tafiya in ka wuce wannan ka ba da ƙa'idarsa sai ka hau wannan in ka wuce wannan ka ba da ƙa'idarsa sai ka hau wannan wata jallala fi ma ya kuna makama lazi ta taho sai mutum ya yi masa tajali abinda zai kasance na allazi ta taho nisbati layi shi kuma wanda yake kasansa kan nukudatar bahari kamar nukuda ne a cikin kogi wa kaza bana sarmadan fidul umur al-akhirat al-abadi haka nan mutum zai dinga tafiya yana tafiya ana canza masa makaminsa yana tafiya sarmadan dula umri akhirati abadi fal arifu shi arifi fi abda ala hadha tarqi zai fara bayyana da wannan tarqi fal qurbu huna abin da ake nufi da ƙurbu a nan alawi samma sahibu maƙaraban wanda ma'abucinsa da ambace shi ya samu taƙarrubi huwa izawa fasair shine idan mutum ya cika wajen tafiyansu zuwa ga Allah biwa zafi makamihi da aikin makamin wa adabi da ladabinsa na sabal makamin lazi fauƙahu sai ya dace da makamin da ke sama da shi wai sama tarqi shi ake kira tarqi fil muqamati a cikin muqami huwa al qurbu al haqiqi shine qurbul haqiqi lil munasabati latifi saboda munasabar da ke ciki fa inna la yaqdiru masalan mutum ba zai iya an ya kuna fi maqamin ulfa cikin maqamin da aka saba wai nasibul maqamu zai yi munasaba da makamin lazi huwa mukammalu wanda zai cika mi'atu alfin makamin makami dubu ɗari falayar ka ƙihi libudin nisbati ba za ka hau shi ba saboda nisan nisan nisbasa alati bainahu wa bainahu tsakaninka da shi faina sifata siffa wal asma sunaye wata jalliyat da tajalli allati tankashifu lahu wanda za ta yaye fi maqamin lazi cikin maqamin da huwa mukammalun wanda yake shine a cike miyatu alfin maqamin maqami dubu ɗari ne la ya kadiru ala wa za'ifiha ba zai iya aiwatar da shi ba wa adabiha da ladabinta wata mulu asqalaha za zai ɗauki nauyinta ne manhofil makamil mukammalu wanda shine a wannan makamin mukammalu alfu makamin mai makami dubu fawa biyaji lahaisiyati ta wannan haisiyan ho bayyidin minha ya zama ya yi nesa da ita la ya ƙaddaro a yiyar taƙiha ba zai iya ya hawa ba mai makamin dubu ɗari da mai makamin dubu ɗaya ai ka san akwai bambanci hatta yi zarta kama kaman har sai ya hau ba da makamin ya hau wannan ya hau wannan bi tawfiyatul wazaifi aikin da aka yi a cika kullum makamin wa adabu kowane makami da ladabin sa ila ya silal makamin mukammali har ya kai makami na kamala 99 99 bayan 100 wa 99 alfin makamin da kuma makami dubu casa'in da tara dubu casa'in da tara da ɗari tara da casa'in da tara faizar staufa wa za'ifahu idan ya cika makamin wa adabuhu ya cika aikinsa ladabinsa na saba makamun mukammali to ya samu kujeran kenan miyatu alfin kujera dubu ɗari fayar taƙi sai hau wa ƙarƙa fi fil makami ya kasance a cikin wannan makami almukamalu alfun shine alf fi gayatul budi anu yayi nesa da shi wayani bil budi abinda ake nufi da budu adamul munasabati bai dace da munasaban tajalli asma'i wa sifati wa tajalliyati ba fa idza arafta hadha idan ka san wannan arat haqiqatul qurbi ka san haqiqan qurbu wal budu da kuma budu allazi tashiru ilayhi al arifuna wanda shine arifai suke fada qurbun masafati wa qurbun nasbi wa bihaza tammal kalamu alal qurbi to anan mun yi ma cikakken bayani akan qurbu samu qurbu Allah kai mana faizawa fa biwa zaifin makami idan mutum ya cika da aikin makaminsa adaban wajen ladabi wa hidimatan da hidima wa munasabatun da munasaba irtaka ila makamin laziyali zai hau makamin allaziyali wanda yake bin wannan wa kanat jami'u tajalliyati dukkan tajallin allati fi zalika al-maqami wanda yake cikin wannan maqamin allazi irtaqa ilayhi wanda ya hau wa kanat wan tudihi za a bashi kullu ma huwa fiha duk abin da ke ciki min al-ulumi ilmai wal ma'arif da sanin Allah wal asrari da sirrori wal ahwali hali wal maqamati da makami wala munazalati da manazila na gidaje wala kushufati irin kashifin da kowane kujera take da shi za a bashi wata haƙiƙi tabbatarwa wani ƙini da ya ƙini wata ne da tabbata wata tauhidi da kadaita wata jaridi da tsaraita wal hukumi da hukunci wadda ƙaƙi sirara warra ƙaƙi daƙiƙa sirara haƙaƙi da haƙiƙa walla ɗaifi da ludfi wal minhi da baye-baye wal mawahibu da kyauta wa ma la tuhidu bihi al-afkaru da abin da kwakwalwa ba da za su iya ma bayani a kai ba ala gayatin taba'ufa saboda isa matuka na taba'u fifil a amari wajen rayuwa ko shekaru fa inna halla bi shay'in idan aka tsayar min wazaifin muqami daga wazifan aikin sa a tatu tajalliya ce sai tajalli ya zo masa naqisatul faidi bata zo cikakkiya ba fi kulli ma zikira cikin da abu na fa abbata lam tati fi jami ma tashtamilu alaihi ba za ta zo masa da duk abin da muka tattara a gari shi bi tofitin wajen cikawa bi wa za'ifin makani da aikin wazifan aikinsa ba wa hakaza haka lamarin yake faizar ta ƙa'ila makamin lazi faqahu idan ya hau mukamin da yake sama da shi waje da fi naqasu zai sami annaqasu lil halal na toshewa allazi laihi qawfi muqamil awwali wanda ya fara samu a makaminsa na farko wa hakaza huwa wasu ba ahlul qurbi da'iman haka nan siffan ahlul qurbi da'iman a haka suke qawlu adda'i bika laka bi iznika kaga wannan mahallul qurbi wasjudu wa qatari to qurbun ne akan yare kaman yare muka ta yi duk hawan akan qurbu ne wato an ware ma ka san kowane makami sai an ba da haƙinta in ka ba da haƙinta ka cika mata ladabinta ka je gurin in ba ka ba da haƙinta ka cika ladabinta ba za ka je ba sai dai ka tsaya sai dai a ta bugawa an iya dinga ɗaukan ƙafan mutum shi yasa wanda ya san Allah shi fi kowa tsoron Allah eh saboda in ka san Allah to za ka ga abubuwan da kake tsoro sun fi yawa amma in baka san Allah ba to babu da kake tsoro suna kwatantawa yaro zai iya zuwa in zaki bai bashi tsoro ba zai dinga taba shi zai dinga wasa da shi yana taba shi amma uban yaro in ya zo yana ganin shi ba zai je gurin ba ba zai je gurin ba saboda ya san waye shi amma yaro bai san shi ba bai san shi ba to haka duk wani abu in ka ga malamin fiƙihu inda yana karanta fiƙihu inda yana karanta fiƙihu to ya san Allah yana tsoro abin da ya kamata kenan domin ka dinga ganin abu gashi iri ɗaya amma wannan an yarda da shi wannan ba yarda da shi ba ga abin kusan iri ɗaya wannan an yarda da shi wannan ba yarda da shi ba in ka ɗauko ka ce to duk sun da misali a cikin mawadda malik a cikin mawadda malik akwai samari da ya kis da mata matarsa manzala sallallahu alaihi sallama ya ce ya sake azumi akwai kuma musulmi shi ma ya yi kis da matarsa manzala ce ba komai kaga wannan ya yi kis da matarsa an ce ya sake wannan ya yi kis da matarsa an ce ba komai saboda wancan akwai gariza na sha'awa a jikinsa wannan kuma babu wannan sha'awan ya dauke a jikinsa ba kamar yaro ba ne akwai irin wannan haka mu akwai abubuwa da yawa wanda fikihanci shi zai sa ka ka gane wannan in ka buge shi ka ce a dukkansu musulmai ne duk to wannan bai yi ba ya ya sake kawo ya ya sake kawo haƙin qawlu adai bika laka bi iznika ma'anahu innahu wasfin linabi sallallahu alaihi wasallam addai bika wanda yake kira bika da kai laka gare ka bi izininka da izininka sifa ne na mazala fowaye da wula halaka ilallahi mazala yana kiran halitta zuwa ga Allah billahi kuma da Allah Allah hadi kauli subhanahu wa ta'ala fadin manzala Allah da ya ce masa, Udu ila sabili rabbika bil hikimati wal mau'izatul hasana. Ya Udu ya Rasulallah ka kira ila sabili rabbika, ka kira mutane zuwa ga hanyar Ubangijinka bil hikimati. Wal hikimatu huna hikima nan hiya dawatu ilallahi billahi shine kira zuwa ga Allah da Allah bila iqamatul dalili babu wani babu wani kafa dalili wala burhan babu wani shaida amma an ce kai kai kawai wa hadhihi martabatu wannan martaba sabatul tana da wahala la yin qiyadil halqi ilayhi li kasrati ishgalihim anillahi linkiyadin halki wajen jawo halitta ilaiha zuwa gare ta likasarata ishtigalihim saboda mutane sun shagala anillahi gabarin Allah bi mutabati a hawa'ihim sun fi yadda da son zuciya falai sai tajibu bidawatil ula ba a amsawa da dawon farko wai dawatu ilallahi shine kira zuwa ga Allah billahi da Allah allati yal hikimatu shine hikima illa ala safai sai wanda suke tsarki watankini suka samu kafuwa mustagarqina wanda suka yi istigiraki fita wajuhi lallahi cikin fuskantar zo ga Allah hazal ladhi yastajibuna wannan sune wanda suke samu amsuwa bi ɗariƙil hikimati da hanya ta hikima ilallahi ta'ala zuwa ga Allah duna ka fatal halki ba sauran halittu ba. Fa'inan su mashgulu na anillahi sun shagala suna abin da suke so ne, bin muta ba a hawa ihin suna bin son zuciyarsu ne, wale haza saboda wannan, wale za saboda wannan, a dafa subhanahu wa ta'ala alaihim ubangiji ya musu adafi da cewa bil hikmati wal mau'izati al hasana yaudu ila sabili rabbika bil hikmati da hikima wal mau'izati al hasana da kuma wazi mai kyau mana birrikil wallin da tausasawa da tausasawa yuridu an yaskurun biya wa idillah ana son a tunatar da su ne da narko na Allah wata hawifi da tsoratarwa min shiddati iqabihi daga tsananin azaba ko kamu na Allah wa tazkarihim tunawansu ma hallabi umami a dinga tunatar da su mahallabin umamin qablahum abin da ya sauka wa al'umman da ke gabansu allati asatti rusul wanda suka sabawa manzanni min alhalaki wal wabali na Allah ya halakar da su ya taba da su misal adin kaman adawa wa samudun da samudawa wa ashabul madiyana da mutanen madina wa gairihim da wasu su mimma zakar lahu qissasun fil qur'ani wanda Allah ya ambaci kissan su a cikin alqur'ani fa inna haulai wayna lamma kanu mashghulina lamma kanu mashghulina lokacin suka sance sun shagala bin mutabati a wayin da bin son zuciyarsu amma amara an yi wazihim Allah ya umarci a yi masu wazi bilmawa'izi da wazozi alazi ya stajibu na laha wanda za su dinga amsawa bitta haufi a tsorata da su bishiyar azabi da tsananin azaba wal halaki da halaka likaunihim saboda su la stajibu na bilhikimati ba sa amsawa da hikima kaga udu ila sabila rabbika bil hikmati daban su ba sai an fada musu wani abu ba sun gane amma wal mau'izatul hasana sune wayanda su kuma sai an hada musu da wane fa ya halaka wane ya halaka suma dafa martabatin sai Allah ya ƙara yin adafi wahiya idza habada al-insanu ila al-asfali safilina idan mutum ya sauko zuwa asfali safilina bil budiyan Allah ta'ala da nisa ga barin Allah wa khaza yuhajjiju ya zamo yana yin hujjoji an abadilihi da barna wata muskibi balalihi yayi riko da batansa kala subhanahu wataala sai ubangiji kuma yace wajadiluhum billati hiya asan kagani udu ila sabila rabbika bil hikmati daban matsayin wal mau'izatil hasanati shi kuma daban wajen tunatarwa da abin da aka yi wajadiluhum billati hiya asan shi ma daban adafun adafus sani ne akan su kuma fi billahi hujjajihim ɓata hujjojinsu a kan barnansu ƙala sallallahu alaihi wasallama manzalla ya fada hina na da aba sufiyan lokacin da ya kira abu sufiyan manzalla ya kira abu sufiyan yawma uhudin a ranar uhudu wa kada waka fi sahabati ma waka lokacin da abin da ya faru abin da ya faru wa sahabai ja ila mahallin lazi ta mowa ne ya zo gurin da jama'a suka hadu wa karkana mujarihan majaruhan yana da ciwo ba da ma hada ne bayan kuma yakin ya tsaya ƙala lahum sai ya ce musu na da a ba sufiyan lokacin da abu sufiyan ya kira manzala ya ce a fil ƙaunin muhammadin a cikin wannan jama'a akwai annabi sallallahu alaihi wasallama ƙala lahum sallallahu alaihi wasallama sai manzala ya ce la tajibuhu kar ku amsa masa fasakatu suka shiru suma na da afi ƙaunin a cikin jama'an nan akwai ibnu abi quhafata abubakar kenan qala lahu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce la tujibu karku amsa amsa summa nada afu afil qaumi ibnu khabbab a cikin wannan jama'a akwai umar ibn haddab qala lahu sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce la tujibu karku amsa masa faƙala liman ma'ahu sai ya fada wanda yake tare shi amma haulayi faƙar ku kafaitu muhum liman ma'ahu ya fada wanda yake tare su amma haulayi wanda kake ta wayannan mutane faƙar kafaitu muhum yuridu annabihin qaumun kiwamun amri lamarin tsayuwar lamari na wajensu fala yasbir umaru umaru bai yi haƙuri ba ya mayar masa da amsa wasa hafa ya ji tsoro fana dahu bala ya ce e baƙi laka ma yuhzi kallahu bihi babu abin da ya yi maka saura sai Allah zai kunyata ka faƙalar lahu abu sufiyan sa abu sufiyan ya ce an shaida kallahu ya umara na haɗa ka da Allah ya umaru a katala muhammadin amla shi mun kashe annabi muhammadu ne ko ba mu kashe shi ba ƙala lahu sai ya ce masa la wallahi huwa hayyin al'ana ismu kalamaka ya ce wallahi yana nan yana raye yana jin duk abin da kake faɗa ƙala lahu sai ce anta asdaq indi min ibnu kumayata lallai ibnu kumayata ya faɗi abin da ba haka ba haka bane suma kala abu sufyan sai abu sufyan ya ce wanada bi ala sauti yayi kira da babban murya ala hubal ala hubal wato hubal ya daukaka huwa azamu asnamin shi ne babban gunkinsu, kano ji alufi jofil ka'aba sun sanya shi a kan a cikin ka'aba ya budu na suna bauta masa. Ba ƙulu ku ce a alahuban, ya ce su ce a alahuban, hubal ya ɗaukaka, a zara dinuka a yi ila, ka bayyana addininka ya Ubangiji, ƙala lahum sallallahu alaihi sallama. sai manzala ya ce masu ƙulu lahu ku ce masu Allahu alawa jalla Ubangi shi ne mafi ɗaukaka mafi buwaya Allahu alawa jalla fa inna ha wannan hazil ƙaulatu wannan magana ne lam yajilla ha dafiyan ba abin da zai ture ta lana yalam domin yana sani annan la la ya alu alaihi babu wani abin da yake ɗaukaka kan Allah subhanahu wataala summa nada abu sufyan sai abu sufyan ya ƙara kila faqala yace inna lana uzza wala uzza lakum kun san dai muna da uzza amma ba ku da uzza faqala sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace qulul lahu ka fada masa Allahu maulana wala maula lakum ubangiji shine majibancin lamarin mu ba ku da majibancin lamari نعم فسكت إذن سينزو ولم يجد دافع للهجة سيذا مكاغا بمعنى wajadilhum billati hiya ahsanu kenan sai zamo an yi musu difa'i lil hujjati allati qamat alayhi li'annahu ya'lam domin ya sani annallaha la ya'lu alayhi shay'an babu abin da yake saman Allah li'annahum kanu sun kasance ya'lamun haza sun san wannan wala shkuna fihi ba sa kokonto akan Allah shi yake sama da kowa kala Abu Jalil Abu Jalil ya fada kina waqafa fi safi yawma badar shi ma lokacin da ya tsaya ranar badar kala yace in kunna inma nuqatullah ai in kunna in mun kasance inma nuqatullah kama ya zan Muhammadin wallahi ma li ahadin billahi min dagatin ce mu mun san cewa in an tsaya ne wai dan da ya ki Allah mun san ba zai yi ba wai kunna inna mana qatilun nasa amma mun tsaya ne dan mu yaki mutane fa wallahi ma bina min zafi za mu iya amma in Allah ne ba za mu yake shi ba ba za mu iya ba amma in mutane ne to za mu iya wannan abu jahali kenan qawluhu bi iznika shine annan wajadiluhum billati hiya ahsan kenan qawluhu bi iznika ni annahu da'a ila Allah bi izni ya kira zuwa ga Allah bi izni yani iznillahi lahu iznin Allah da yi masa fi da'awati ilahi zuwa kira zuwa gare shi wa marahu bi zalika Ƙala subhanahu wa ta'ala, Ubangiji ya ce, Ya yi har rasulu, balik ma'un zilai da kan rabbika, ya kai wannan annabi na manzo, ka isar abinda muka saukar da gare kan rabbika daga Ubangijinka. wa ƙala subhanahu wa ta'ala ubangiji ya sake cewa ya ayyuhal mudassir ya ya wanda ya lulluba kum ka tashi fa'zir ka kira mutane zuwa ga Allah wa ƙala fi ayatul ukhra a wani ayan kuma Allah yana cewa wa da'iyan ila Allah wanda ya kira zuwa ga Allah bi izini da izinin Allah kaulu da kafin kalge ga likafati shi'unika ga dukkan sha'aninka al'ilmiya na ilimi yani ana usalla alaihi sallama manzala da ajami al'ujudi kullahu Allah ya kira dukkan kasantattu ila ibadatullahi zuwa ga ibadan Allah. Babu risala wasu ya ba su manzanci, wata dawa ya ba su izini, wahun banu Adam su ne banu Adam wal jinnu wa shaɗin da jinnu da shaɗanu, wa babu wasu bi tasrifi da yin tasarrufi ciki, wa ma'ana tasarruf huwa a tasarrufi na israri. shine tasarrufi bil asrari da sirrori na taujihun ila wujudin taujihi ne zuwa ga samuwa bi faidi da faida da faidansa wa sarari da sirrorinsa hatta in qadat ilai jamil wujudi har sai kowa ya zo zuwa gare su ila ibadatullahi ta'ala zuwa ibadan Allah wa tasbihahu da tasbihinsa wa sujuda ilayhi da yin sujudi zuwa gare shi fa hiya shu'unul ilmiya wannan shine yake nufi shu'unul ilmiya na ni bihi muna nufi da shi jami'a wujudi dukkan kasantattu fa muna jaba duk wanda aka kira shi ya amsa istafa ya tsarkaka wa ƙoroba ya samu kusanci yani anna man ajaba dawati wanda ya amsa kira min almadwina daga wanda wanda suka kira فإنه آمن آمنا بالله ورسوله يا إيماني إلى الله دا منزنسا وعبد الله كما يبوتا الله استفى يا تركك وقرب يا كسنت وكان معه الجنة يا ذموك مسا الجنة اللهم اجعلنا منه ومن أبى ونيكي نريد ولينا وإذا an kore shi an tsine masa an nesantar da shi wa kana ma'ahun nara makomansa shi ne wuta na billahi minha muna neman tsari da Allah alhamdulillah za mu tsaya na اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما قلت والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله قدر مقدار الأسن صلاة تملأ الأزل ولا أبد الزمن مكان مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا هاد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Amém.